الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam da sheikh imam al-hafiz abi muhammad taqiyuddin abdulghani bin abdulwahid bin ali bin surur al-maqdisi allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun shiga cikin babe wanda yake magana dangane da waɗansu mu'amala ta cinikayya wanda addini na musulunci bai yadda da su ba mun karanta hadisai guda biyu a cikin baban a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon hadisin abdullahi dan umar na'am
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة لنتاج الجنين الجنين الذي في بطن ناقته.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما wannan hadisi an amso shi daga abdullahi dan umar yardal allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa umar dan khattab abdullahi dan umar ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama na ha an bai'i habalil habala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da saida bayan bayan taguwa ma'aiki alayhi salatu wasalamu ya yi hani game da irin wannan wa kana bai'an ya tabaya uhu ahalul jahiliya abdullahi dan umar ya ce wannan kuma mu'amala ce wanda mutanen jahiliya suka kasance suna yin ta a lokacin jahiliya hablul habala shine idan ya zamanto misali taguwarka tana da iri mai kyau ɗiya biyu take aihuwa ko ɗiya uku take aihuwa a gami ɗaya shi kenan kuma wani ya siyi ɗanta ɗiyarta wata rana shi ma kawai aka ake ta aihuwa mishi to yanzu wannan taguwa ta kai tana da iri mai kyau shi kenan sai mutum ya zo ya ce wani yanzu na san dai mutane sun kakkama aihuwar da za a yi nan da shekara hudu zuwa biyar wanda za ta zo ta a gaba yanzu to ni abin da nake so a cikin taguwoyin da wannan taguwar za ta aihuwa cikin wannan da take da na yanzu idan ta aihi mace to macen wannan kin idan ta girma ta ɗauki ciki idan ta aihuwa ɗanta nake so ko ɗiyarta nake so ga wannan raƙumin nawa ko mu yi ciniki in ba da kuɗin shi an gane ku wannan shine hablil habala bayan baya taguwar da yanzu take ɗauke da ciki to abin da yake cikin nata yanzu shine za a zo a yi magana in ya in aka aihe shi ya girma ya aihu sannan kuma shine abin da kake so eh wani lokacin jahiliya haka suke yi sun maida shi ciniki ne wanda yake sananne a wajen su inda kana da taguwa mai kyau mai iri mai kyau wanda take aihuwar ɗiya biyu biyu ko uku uku to za ka yi ta gani za ka yi ta ganin mutane a gidanka wannan ya zo shi na'am Allahu akbar. Yawwa to a lokacin jahiliya haka ake. Shine Abdullahi dan Umar ya ce wa kana bai'an. Wato wannan ta kasance mu'amala ce ta cinikayya wanda ya buta uhu ahlul jahiliyyati wanda mutan jahiliya suka kasance suna yin ta a lokacin jahiliya. Haka ake yi. Kanar rajulu ya buta jazur. Wato mutum ya kasance yana siyar raƙumi ila an tuntajan naƙatu har ya zuwa a ahi taguwa. summa tuntajal latifi batsaniha sannan kuma wanda take cikin wannan kin wanda za a haifa yanzu ita ma ta aihu yanzu mutum sai ya zo shi da raƙumin shi ƙato ya ce to ni wannan raƙumin nake so ka riƙe idan wannan taguwar taka ta aihu to diyar da aka aihuwa da wannan cikin a cikin guda uku ko hudun da za ta aihuwa to a ciki idan ɗaya ta aihu nake so a bani nema ɗaya a bani iri in je in ci arziki sai ka bashi raƙumin ƙato ya tafi shi an gane ko saboda wannan kaga a ciki akwai kasada saboda watakila wannan kin taguwar wajen aihuwa ko ta samu matsala ma ta mutu watakila ko ta aihuwa kuma in ta aihuwa dukansu ba za su tashi ba su mutu akwai ihtimalat da dama to duk abin da ya zamanto ba ba mu da masaniya ɗari bisa ɗari a cikin shi to sai ya zamanto musulunci bai yadda da shi ba ƙila waɗansu daga cikin malaman da suka yi sharhin hadisi nan suka ce abin da ake nufi da baiwa hablil habala hablil habala innahu kana yabi'u sharifa innahu haƙiƙa shi mutum ya kasance yabi'u sharifa yana bayar da madaukakiya katuwar taguwa wahiyar kabiratul musinna ita ce babba wanda take mai shekaru a cikin tagoyin shi sai diba wata tsohuwar taguwa ya ba wani ita bina tajil janin da ɗan wannan jaririn allazi fi batsani na katiki wanda yake cikin mahaifiyar taguwa wanda yake cikin taguwar wannan mutum yanzu shi kuma shine yanzu ka ce kana so a baka bijimi a ce wannan raƙumin shi in dai yawa taguwa bijimi biyu take aihuwa ko uku take aihuwa shi kenan to ya kawo mishi ƙatar raƙumi naka ko ƙata ƙatuwar taguwa ta ka damƙa mishi ka ce to kai kana so yanzu idan wannan taguwar tashi ta gidan shi wanda take ɗauke da cikin nan idan ta aihu kana bara a ciki a baka ɗaɗaya a baka ɗa ɗaya ƙarami ka je ka kiwata kayanka saboda kai ma ka samu iri yanzu zai zama to kai ma din wata taguwarka ko taguwar wani in yawa in wannan raƙumin ɗan ƙarami da da wannan taguwar za ta haifa in yawa wata bijimi shi ma biyu za ta haifa ko uku za ta haifa to wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan shi ne to shi ma dai bai halitta ba dukkan cinikayyar da zai zama to a cikinta babu lamuni ɗari bisa ɗari a ciki tamkar cinikin kihi a ruwa ne cinikin tsuntsu a sama wannan duka bai halitta ba an gane ku shine ake ce da shi bai ulgarar cinikin da ya zamanto akwai kasada a ciki na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
hadisi na gaba a cikin wannan babe shi ma an amso shi ne daga abdullahi dan umar shi yasa waɗansu nusa haɗin za ka ga cewa wa anhu wa anhu radiyallahu anhuma ma'ana wa ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma wannan hadisin shi ma an amso shi daga abdullahi dan umar yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa Abdullahi dan Umar ya ce anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama naha an bai ithamara Hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani dangane da sai da ɗiyan itatuwa daga jikin mahaifiyarsu hatta ya budu wa salahu har sai na nasu ta bayyana na halba'i'a wal mushtari ko na halba'i'a wal mubta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya hana mai saidawa ɗin da mai siye ɗin kowanne daga cikinsu ma'aiki alaihi salatu wasalam ya hana shi shi mai saidawa an hana shi ya sayar saboda watakila waɗannan ɗiyan itatuwan da kake gani a yanzu kana bana za a samu kaza za a samu kaza za a samu kaza Allah tabaraka wa ta'ala ya canza lamarin shi a farkon damuna ana za a yi gyada za a yi wake za a yi kaza za a yi kaza shikenan sai ga kuma daga ƙarshe daga ciki waɗansu ne suka tsira waɗansu ba su sha ba an gane ko ko da wannan shekara za a ga yadda aka yi tunanin za a samu ɗiyan wake ba haka ya kasance ba to shi yasa duk waɗansu ɗiyan itatuwa daga fara zuba ɗiya ba a saida su sai bayan sun gama zuba ɗiya sun gama nana sannan kuma sai a saida su a wannan bai halitta ba ai saboda yanzu ba a san ba abin da yake ciki yanzu an san bahu nawa za a samu a ciki in aka yi duka dai daga ciki sai an samu an rafci wani in ma kai mai siye in ma kai mai saidawa an gane ko abin da yake ya halitta shine a sai da gonar duka na'am na'am eh wannan ya Hal abin da halitta yake eh hal abin da yake ciki masha Allah shine wannan abin da ake cewa wanda yake shiga wanda yake halitta cikin in ya zamanto tabi'i ne amma la idan sa kalla fauka akwai irin hukunce-hukunce wanda suke bisa halitta ba a karan kansu ka yi su amma kuma in suka biyo wani abu ya halitta na'am yanzu gyada in dai ba hudo ta ba aka yi aka gani aka ware ta gata ciya kaza ce za a samu ausuki kaza wasu kaza to yanzu ba a saida ta to amma yanzu sai ka tashi sai da gyada gonar da gyadar da ciki da hatsin da yake ciki duka da sauransu kawai a zo a siye ta gonar ce kai ka zo sai da yanzu shikenan yake cewa wanda zai saya to sai ka yi lissafi wannan kawai ka bani dan abin da zaka bani na'am.
shikenan sai hada a cikin lissafi kawai a biya ka duka gona aka siya ba wannan ba kadai wannan ya halatta ya shiga ciki an gane da kyau shi yasa yanzu irin kamar dabba mai ciki ya halatta ka je ka ce- ka ce kana son dan cikin a saida maka amma ya halitta yanzu in ka je ka kasuwa ma halka raka neman dabba mai ciki ka ce tumciya nake so katuwa mai ciki an gane ko to ya halitta akwai abin da yake ya halitta idan ya zamanto tabi ne mai bi ne in a cikin cinikin zai zamanto shi ba shi bane asalin cinikin shi zai zamanto dai mahallu shahid ba shi bane mahallu shahid amma in aka siya inda shi din a ciki abin zai yi daɗi kaga yanzu dabba mai ciki yanzu in ka je ka tumkiya ce wannan katuwa mai ciki wannan bata da ciki in ka je ka koda girman su ya kai daya mai cikin nan za ta fi tsada an gane da kyau ko yawwa wato shine na'am
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر أو تصفر قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه hadisi na gaba a cikin wannan babi an amso shi daga Anas ɗan Malik radiyallahu anhu. Anas ɗan Malik ya ce anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama naha an bai ithimar. Hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani dangane da sai da ɗiyan itatuwa daga jik- a jikin mahaifansu, hatta tuzihiya har sai sun koki sun nana, ƙila wa ma tuzihi. aka ce ya rasulallahi menene kokewarsu mazala ce hatta ta hamarra har dai su yi jajaja idan ɗiyan itatuwan da idan suka yi ja ne alamun cewa sun nana ya yi autas farra ko kuma su fara yale yalo idan ya zamanto ɗiyan itatuwan da idan suka fara yale yale ne alamun nana su ta yi sannan kuma za a zo a sayar da su amma a sayar da su kawai da zaran sun fara zuba ɗiya wannan bai halitta ba wannan ana magana akan irin su da bino irin su inabi ya halitta mutum ya sai da dabinan shi yana jikin mahaifiyar shi amma ya zamanto lokacin da zai sai da shi ya nana ta yadda koda daga wannan lokacin me shi yake so ya saida zai iya figowa ya saida saboda in dabino ya kai maga an gane ko ya fita daga maga ya koma tagon-tagon kaga tun daga wannan lokacin akwai wanda suke bukatar sha irin wannan yanayin akwai wanda suke so sai ya tsane ya bushe akwai wanda kuma suke son shi da magashi mai dan zaki zaki to irin yanda dai ko da an fasa ya mishi ba ruwa daga wannan lokacin kawai zai karasa to wannan shine lokacin da yake halitta a saida shi kuma saida shi da za a yi shine za a zo da waɗanda suke masana waɗanda za su iya kirdado masana wanda za su yi lissafi to wannan uwar dabinan ha in aka karce wannan dabinan aka shanya shi ya bushe to zai ciya kaza wancan shi ma zai yi tiya kaza wancan zai yi tiya kaza a haka ne za a yi lissafi shikenan za a tashi a ce zai sa- za a samu tiya ɗari uku shikenan sai a buga lissafi tiya ɗari uku nawa kuɗin ta ya kama shikenan ƙirƙir ƙirƙir a ɗauka a bashi kuɗin shi kai kuma ka zo ka da ma'aikatanka su zo su zage da sauransu duka kai ma ka bota riba a ciki na'am an gane da kyau to wannan shine abin da yake magana qala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ara'aita in mana Allahu thamara to ka bani labari idan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana cin moriyar ɗiyan waɗannan itatuwan da ka zo ka saida su kafin su nana shikenan da binan ka ya fara ɗiya kawai sai ka zo ka kirayi wani kuka zo kuka yi ciniki da shi ka saya mishi shi sai Allah ya kaddara ɗiyan itatuwan wannan dabinan ba za a ci muryarsu ba bana wata darba za ta zo ta lalata su ko kuma ya zamanto musiba ba samawu ya irin ko waɗansu 'yan boko haram da sauransu shigo kawai su karkashe muku garaken nan to idan Allah tabaraka wata'ala ya hana cin moriyar ɗiyan wannan itatuwan a wannan lokacin bima yastahillu ahadukum mala akhihi wanda menene ɗayanku zai halitta dukiyar ɗan uwanshi wanda ya amsa a wajen shi da menene za ka halitta wannan kuɗin ɗan uwanka da ka amsa na wajen saya mishi wannan da biniya saboda dama shi babban abin da ake jin tsoro kalka je ka siya mishi kafin ya cire a samu matsala ko ya zama to yanzu in yana sabon zubawa ne akwai irin tsutsotsin nan wanda zai iya a lokacin da ka siya mishi babu tsutsa kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara a wannan shekarar za a yi tsutsa ya zama to da binan duka ta same su ko ina aka je aka taba kawai sai ga wannan tsutsacci ta ga yayi asara to yanzu wannan dukiyar tashi da ka amsa ta kaka ne yanzu za ka raka kallon shi da ido mai kyau shi ya ma kallon mutunci kai ka mishi kallon mutunci kaga wataƙila in kana zaune a guri in ya zo shi ma shirya zai baya zauna ba in ka zo ka zauna a gurin da yana na a zaune tashi zai yi shiri dama in ya zauna kullum jajanka ne yake matsiyacin banza matsiyacin wushi ya san sani da biyan nashi haka yake biya zai sai da mini nan da zo na ɗauki kuɗi na bashi yanzu na ce mishi ma ya rage mini kaza ya ce shi bai rage ba duk inda ya zama jajan ka ne yake to ka gani kai ya rabu na'am
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقل قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا لا يكون له سمسارا وأنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حديثي دق عبد الله بن عباس yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib Abdullahi ɗan Abbas ya ce na ha Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama an tutalaƙar rukuban. Ma'aiki Alaihi salatu wasalamu ya yi hane dangane da taryan karabka. Wannan hadisin Abu Huraira wanda ya gabata mun fassara shi a karatu na ranar Laraba. Ma'aiki Alaihi salatu wasalamu ya yi hane dangane da taryan karabka ka huta bakin gari ka tsaya 'yan ƙauye su kawo wani abu ka siye kai kuma ka shigo gari ka sai da shi. saboda a ciki akwai yaudara a ciki akwai zalunci saboda kai idan ka je ka iyakacin iya zancen ka shi zai sa su siya maka wannan kadara bayan da gari bai ke wataƙila ka sani a gari tiya tana ɗari da saba'in tiya tana ɗari da tamanin amma ka je ka siya ɗari da goma goma a wajensu don dai kawai saboda su ‘yan ƙauye ne gidadawa ne to ma'aiki ya yi hani game da wannan duk abin da ɗan ƙauye ya ɗako kayan shi zai kawo birni ya saida burmushi ya shigo garin ya ga abin da yake gudana a gari ko idan 'yan cikin garin sun je sun siya a gurin su kai ka siya a gurin ɗan garin ka bar ɗan kaɗankin Allah ta'ala sai ya sanya maka albarka a ciki wa an yabi a hadirul libadin sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani dangane da hadirun mazaunin gari ya sayar da kadara libadin ga wanda yake dan karkara ne ya sayar da kadara ya sayar da wa dan karkara kadarar shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi yayi hani game da yin haka nan qala tawus ibn kaysan al-yamani abu abdurrahman yace fa qultu li ibn abbas sai na fada ga malamin mu abdullahi dan abbas nace da shi ma qawluhu hadirul libadin wato menene ma'anar fadar ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yace kada wato wanda yake mazaunin binni ya sayar da kadar wanda yake mazaunin karkara qala la yakunu lahu simsar manzo Allah ya ce kada ya zama to mai dillali kada ya kasance mai dillali dillali kenan a dillali shine wanda yanzu in ka kawo kadar ka kai farashin da aka baka ya gamsar da kai kayan raho da shi ba amma kawai dillalin ne ya ce shi bai sai da wannan kadar kai ko yanzu kana tunanin yau so kake ka je ka siya wa ɗiyanka kayan sallah ka siya wa ɗanka kaza ka siya ɗanka kaza matar ka ma ka ce mata za ka kai mata kaza duka wannan a kumshe yake a cikin zuciyarka an zo an taya maka kadala ka an ce jika saba'in kai kuma daga can gida abin da ka mata kuɗi sattin da biyar in ce za ka saida ta yanzu kawai wannan ɗan uwan naka na birni ya ce a rabu da su da Allah rabu da su daga nan kan rana cin Allah za a sayin da za a saida maka ita wajen jika tamanin to wannan kaga a ciki akwai zalunci ai matsalar yau yau ya kamata a kashe ta in aka hana ka tsaye ba gobe ba in aka hana ka abincin yau aka ce ka yi haƙuri rana ta za a baka yana ga kanan ka rana ta yake wataƙila in ba koma ba ga Allah to kai ka buguwar da za ka yi sai ka gwammace da ma jika sattin kin ma ka sai da ta ba saba'in ba da ma sattin ka sai da ta saboda wani lokaci in ka zo ka biyan bukata ya yi dogon guri to shi dan birni in ya kawo in ka kawo kadarka saboda irin wannan bai san ba dalilin da yasa ka kawo kadarin nan taka watakila a matsakaki inda yanzu da aka yi magana shi kenan jika saba'in aka taya maka ita ya ce amma ba za a sai da ta ba jika saba'in saboda watakila za ta kai jika tamanin shi kenan ya cire jika saba'in ya baka ya ce wannan kai jika da ita daga nan kan rana ce wajen in an saida shi jika tamanin ne tamanin da biyar ne kaza ne aka saida shi sai a baka cikon ka jika sha biyar amma dai na san ya huce jika saba'in to wannan ya maka alheri ya ce je ka wannan kuɗin da na baka kawai kaman kuɗin dabbar ka ne in ma bata bata hayu ba akan saba'in din da da biyar bata kai ba saba'in da biyar bata kai ba na siye ta ni jika saba'in din je ka wannan jika saba'in din taka ce wannan kar ka ji shakkali yin komi da ita to wannan shine da dama dama amma ya kyale ka bai baka ba ko biya watakila kan ka fito dama ka amshi ramcen wata ka amshi ramcen wani kayi kaza kayi kaza kayi kaza yanzu duka yau ake so a je a kashe wannan rigimar amma kuma ya zo shi yanzu dabba taka taka ce ce kawai ba an saida ta ba kawai sai dai rana ta ko ya ce ai wannan satin kawai dabobi sun haɗu ba za ka saida ba nan da sati biyu ko sati uku inda zai gaya maka cikin shi abin da ya koro shi kasuwar wannan ba irin irin wanwar ya za a sai da wannan kadara ɗin saboda a je a biya bukata an gane ku shine la ya kunu da husim sarin kada ya zama to mai malam dillali malam dillali shi wani lokaci sai a hankali musamman dillali irin wannan namu na yanzu dai Allah ta'ala da ya kara shiryar da mu yanayin da muke ciki irin tsarin mu irin tsarin dillalan mu eh ba dillalan bane kadai mutanen kirki hal mutanen ma mutanen kirki ne na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي أن يبيع ثمر حائضه إن كان نخلا بتمر خيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله Ana Abdullahi bin Umara radiyallahu anhuma wannan hadisi shi ma an amso shi daga Abdullahi dan Umar yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su. Abdullahi ɗan Umar ya ce na ha Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama anil muzabana. Ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya yi hani dangane da ciniki wanda yake na kamunga. Eh shi ne muzabana kamunga kenan. An yabi a tsamara ha'idihi ya sai da ɗiyan itatuwan shi, ɗiyan itatuwa na garkai shi. ɗiyan itatuwa na lambun shi in kana nakhalan idan ɗiyan itatuwan na lambun shi sun kasance da biniya ne an yabi a hubi tamrin kailan ya saida su da dabino wanda yake aunanne an gane ku a ce abu ta yanzu ne mu je ka ga dai garkatawa kawai ba na tiya ɗari uku ta dabino ya ka hige su wannan bai halitta ba an gane ku abin da yake ya halitta shine in araya ce wanda za mu tattauna a kanta a gaba wannan shine yake ya halitta amma kana ɗan kasuwa ina ɗan kasuwa in je mu yi magana da kai ɗiyan itatuwa na dabinanka in baka dabino cashashe tiya kaza ni kuma in rike su wannan bai halitta ba sai dai in lala kuɗi in baka in na baka kuɗi kuma sai mu yi ciniki har wani dabino nawa tiya kaza kake so to kaza ne kudin sai a ɗauka a baka an gane ku wannan shine ake cewa almuzabana kamun ga saboda yanzu in na ɗauki tiya ɗari uku nan na baka watakila in aka je wajen harciya da sauransu in na hudda wahalhalun da da zan sai in ga cewa tiya ɗari uku ne ma ban same ta ba kaga sai ka zo share ɗaya ka raka mun da riya rabu da shi shi tunanin shi ya bugo nuhu ya zama shi kuma sai da na bugo bakin da gwandaje share ɗaya na zauna nake dariya in ya zama to yanzu da aka zo tunaninka da binan nan baya huce ya tiya ɗari uku shi ya sa ka muna haka nan ka amshi tiya ɗari uku kenan yanzu wahala da sauransu duka ni ta shafa bana ci bari ba idan da aka kake ji labarin ai wajen tiya ɗari uku da gomiya tara da shidda na samu tiya ɗari hudu ba kaɗa daga a wannan lokacin ni zan raka maka dariya shi ya je shi ya tsammani ya yaudare ni ya yi kaza ya kaza ya kaza to wannan shi ya sa bai halitta amma aka zo kawai ciniki aka yi cinikin da aka yi shine ya ce a kaza aka ɗauki kuɗin ka na cire kaza aka baka kenan kana so ka je ka siya a gurin shi kana so ka je ka siya a gurin wancan kana so ka je ka siya a gurin wancan kuɗi aka ɗauka aka baka kamar irin mutane kamar lokacin bazara na'am suke zauwa ake ba su kuɗi da ɗaya takwas takwas na'am tun kafin a shafi da ɗama mm, to za da ta lokaci ya tufa ya ƙale ka mm, sai lokaci rani ya tufa a cigaba da wani da ɗaya
to shi yanzu yanda yake da kwai daɗi shine kuɗi ne aka baka idan aka baka kuɗi aka ce ana buƙatar gujiya bahu kaza kuma a lokacin da aka baka sai ya zamanto daidai irin ya- na wannan kin kuɗin ne to idan aka siya saboda ajiya da sauransu duka wannan mu anan ba ma kula ne gurin ajiya kaɗai wannan lissafi ake mishi saboda wani za ka ga cewa yana da kwai kayan amma kuma gurin ajiyar ma ba shi da shi to dole sai ka gaya wa mutum to yanzu idan aka siyo bahu takwas ɗin da a jika takwas takwas ɗin nan da ka bani za a siyo bahu kaza ɗin to ana siyowa za ka maka kayanka idan jujjuyawa ce za ka yi kai ma ka ɗan samu wani abu a ciki amma za ka ba da bahu kaza in kun yarjejeniya za ka ba da bahu kaza shi kenan fala alhamdu amma in ya zama to kamuwa ce za a maka an baka misali jika saba'in ka siyo kaza ka siyo kaza ka siyo kaza a lokacin za a samu wajen bahu tara ba ja- da da jika biyu kawai jika biyu za a cika maka a ɗauki bahu tara akan jika takwas takwas shikenan ka je ka kai ta fusha fusha fusha daga baya kawai lokacin da gujiya tana jaka ashirin da biyar biyar sai aka zo aka ce kana ana so ka bada bahu tara a baka jika biyu wajen wanda bahu uku raka ne zaka ba su shi ma sun kara maka jika biyar to irin wannan kaga bai halitta ba saboda ita dai kasuwanci da ake yi cuɗanin cuɗa ka ne don abin da zai zama to a ciki akwai cutar da wani bangaren musamman shi wanda zai amshi bashi a gurin mai mai kuɗi duk wanda zai amshi bashi a gurin mai kuɗi mai kuɗi inda ya ce shi zai raka amfana to ha ba zai samu lada ko na biye ba a wajen Allah ba zai samu lada ko na biye a wajen Allah sai ya zama to yana da jin kai da tausayi abin da zaka bai wa mutum kasancewa shi wanda ya zai amsa a gurin naka shine ya amfana ba kai ba za ga wani ya baka ramcen jaka hamsin ya ce ka raka ta jaka biyar biyar kaga waye amfana tsakankanin kai da shi shi amfani shi ya amfana to amma yanzu ka ba da jika hamsin ka ce sai jika sittin za a kama kaga wannan kai ka amfana ko da jika jika za a kama kai ka amfana jika goma da ta karu kai ka amfana ka cutar da shi to amma in ya zamanto in ka baiwa mutum ya je shi lokacin da ka tashi bukatar kuɗinka gyaɗa kake so to lokacin za a yi maganar gyaɗa shikenan in jika kaza take za a kawo maka ita ta daidai kuɗinka ba tare da an yi lissafi ba a yanzu saboda wannan majhul ne lissafi ne wanda yake majhul to a kowane gaskiya kana kin kamar da lana wani bazara da ana ba su kuɗin buhu ɗaya su kuma ba su da damar ma su yi kuɗi kawai da sabida akwai wata wata ce ta koro Allahu akbar a tilas ne za a ɗauki wani kuɗin a baka kawai ta ma tilas ne buhu ɗari eh za a ba kuɗin buhu ɗaya da kuɗin a kashe wata wuta a kowane za a ce gaskiya kana eh yi wallahi Allahu akbar kuma malam kuma Mm.
da ka- da kakan ma ga ta bar jika goma sha uku to shine ai a ga anan sun Eh, ƙara malam.
yin jika biyar biyar na na sun shi ƙara jika biyar biyar amma na shi ai duk lissafin da za a yi shine yanda shi mai karamin karin da ya je ya amsa zai ji daɗi shi ake bayan da kai mai kuɗi ba za ka ji daɗi wa in kana karman an yabi a hubi zabibin kailan idan kuma ya zamanto inabi ne gare shi a garkar tashi garkar shi ta inabi ce shine an yabi a hubi zabibin kailan ya saida shi da zabib wanda yake tsananne idan aka ce alkarmu aka ce azzabib aka ce al'inab don suna abu ɗaya ne an gane ko irin kamar attamur ne dabino to shi ma zabibi irin yadda dabino za ka samu akwai maga a cikin shi ko akwai tagon-tagon akwai bushashe a bushashe akwai ɗan kacinga akwai irin mai kyau ɗin nan irin ɗan ɗan arewa ɗin nan mai kyau ɗin nan to haka nan shi ma a cikin inabi inabi kafin ya tsane ya bushe shine ake ce mishi inabi ko karum amma idan ya bushe sai a ce mishi zabib to idan ya zama to kana da inabi a a garkalka ku zo ku yi lissafi da mutum zabib din nan nawa inabi din nan nawa zai kai tiya nawa a ce zai kai tiya ɗari biyar shi kenan ka ce mutum to ba ni tiya ɗari biyar a cikin inabinka wanda yake bushashe shine zabib kenan ba ni tiya ɗari biyar a kalin irin nawa da nake da wannan shi ma bai halitta ba an gane da kyau saboda in ya zamanto an yi haka nan dole a cikin kuɗi sai ya cutu amma kawai a yi ciniki a baka wata kadara wata kadara aka baka ba tare da an baka kalan abin naka ba in kadara ce aka baka sai ka je ka kasi irin wannan kin abin da kake so ɗin in kuɗi aka ɗauka aka baka shikenan a zauna lafiya in gida aka ɗauka aka baka a zauna lafiya in kaza aka ɗauka aka baka a zauna lafiya amma a baka kalan wannan abin naka da kasa shine bai halitta ba na'am wa in kana zar'an an yabi'ahu bi kayli ta'amin to idan ya kasance shuka ce ya sa hatsi ne a gonar shi shikenan an je makururuciya tun da jihar an samo irin su tumu da sauransu a gonar ita ce makururuciya an je ba a huce ba yanzu watakila wani gurin ko hatsi ma bai hudda ba kai amma kai a gonar ka gashi na hal'anci tun waɗansu kan suna nan suna hutuwa waɗansu kuma ba su ƙarasa ba hutuwa waɗansu kuma sun hutu to shi kenan ka zo ka ce to an yabi a hobi kai da ba'ami ya zo ya saida shi kuma da tiya ta hatsi ta abinci ya zo ya ce wa wani wani da Allah mu je ka gona ta bani da hatsin da zan ci ne yau da gobe a gidana amma ina so mu je ka gani a yi lissafi kawai ka bani ciya kaza shikenan ya ce to shikenan bar damuwa shi irin wannan duk wanda ya takura ya tafi shi ake yi wa kada ka yi tunanin cewa ka je kaza ka samu nasara akan shi wanda zai sai abu a wajenka duk wanda aka wace ko aka ce shi aka ciyo in dai aka zo aka ga gonarka aka ce za a baka ciya ɗari uku kada ka yi tunanin cewa ciya ɗari uku za ta tsira ta wataƙila ko ciya ɗari hudu da hamsin albarka kaga biya ka yi ta wahala ka yi ta wahala kawai shi wanda ya zo shi ya baka wannan abun dan kaɗan shi zai ci moriyar abun an gane wannan shi ma bai halatta ba naha an zalika kullihi ma yake alaihi salatu wassalam ya yi hani game da irin wannan mu'amalar gabaki ɗayanta a za mu tarra irin wannan magana da kuka yi malam bashir insha Allah a gaba insha Allah za mu tarra ta
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة عن بيع عن بيع الثمر وعن وعن akwai wawun وعن بيع الثمرة to وعن بيع الثمرة حتى يبلو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة to shikenan hadisi na gaba a cikin wannan babe daga Jabir dan Abdullahi yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa Jabir dan Abdullahi ya ce nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama anil mukhabara ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani dangane da yin mukhabara mukhabara ita ce al'ardul bayda yadfa'uha ar-rajul ila ar-rajuli fayunfiku fiha thumma ya'khudhu min ath-thamar abinda ake nufi da mukhabara shine da rani ko zo da mutum ka nuna mishi gonarka a wani akwai wani abu a cikin ta lokacin nan ko babu babu komai to ita ce al'ardul bayda ka kawo shi ka nuna mai gona empty babu komai a cikin ta ce mai to ka gare ni yanzu tafiya ne zan tafi alje yanzu wannan gonar nake so in damuna ta yi kafin damuna ta yi ka zo ka yi sassabe ka gyaggyara ta ka samu hatsi da dawa da wannan dai kai dai ka sani dai ka sa mata abin da za ka sa mata idan ka sa yanzu daga wannan yankin kana gani ko ka ce eh ka ɗan yi ka fito kaf kaf kaf kaf ka ce zuwa ɓangare kaza duka wannan naka ne amma ni kuma wannan ɓangaren duka na ne tun da wajen kaka yana dawowa kenan aka zo duka ka kula da su da kyau in na zo ne ga ɓangare na ga ɓangaren ka sai a kalace duka wannan ita ce muhabara a ga bai halitta ba an gane da kyau wannan muhabara ake ce da ita inda za ka ce mu je mu yi kashi mu raba wannan ya halitta kashi mu raba ko ka ce a kashi uku in aka samu in sanhu talatin aka samu kana da sanhu goma ina da ishirin kana da sanhu ishirin ina da goma wannan duka ya halitta kenan yanzu anan ba wanda yake da asara cikin ku amma yanzu ka zo ka ce mishi wannan bangaren daga nan zuwa nan shine naka daga nan zuwa nan shine kaga nan ba wanda yake da yakinin ga abin da zai samu wataƙila zai iya yiwa shi daga nan kin zuwa can din ya fi naka kwari ya fi naka yawa kai da tunaninka saboda ka ɗauki guri mai yawa ya zamanto shi ka bashi guri kaɗan ya zamanto ka fi samun amfani mai yawa ko kuma ya zamanto shi inda ka bashin dama hoko ne ka san sare wannan gurin bayyayi sai da ƙyat amma saboda kai ka san abin da ka shibka ka ka san abin da ka taka shi kenan ka bashi wannan gurin daga baya kaka ya ya zo shi bai huce ba sanho biyu abin da ya kalata kai kuma an yi ta kalace maka hatsi ya fi sanho talatin ga nan ba mai adalci ba to amma yadda za ka mai yanda in ka gyara ta ma ta yi kyau kashi kaza naka ne kashi kaza na wani shi kenan wannan an huce gurin ya halitta irin wannan an gane ko yawwa wal muhaqala sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hane dangane da muhakala muhakala fa shine mutum ya saida alkamar shi tana cikin zangarniyarta ya saida ta a bashi alkama cashashiya wanda ita ce almuhakala wa an bai wa anil muzabana sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hane dangane da ciniki wanda yake na kamunga shine mun fasara shi a baya shi kuma wa an bai thamarati hatta ya buduwa salahuha hakanan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani dangane da sai da ɗiyan itatuwa daga jikin mahaifansu daga jikin mahaifiyarsu har sai na nasu ta bayyana wa Allah tuba'a illa bid-dinari wa dirhami sannan kuma in ya zama tona nan tasu ma ta bayyana kadda a saida su face dai da kuɗi dinari ko dirhami face sai da naira ko da sefa ko da abin da yake kuɗi ne dala da sauransu amma dai a baka wata kadara wannan ba za a yi ba ciniki za a yi kawai a ɗauki kuɗi a baka in aka ɗauki kuɗi aka baka sai ka je ka siya abin da kake so ka siya illar araya face dai abin da aka baiwa miskinai shine al'araya babe malam ya mishi mai zaman kanshi za mu tarra shi a karatu na gaba insha Allah kal mu tsaya kan shiga shi lokaci yana kusanta na sallar asar na'am alhinɗatu ya ce almuhaƙala shi ne bai ulhinɗati fi sumbuli ha bi hinɗatin abinda ake cewa almuhaƙala shi ne sai da alkama a cikin zangarniyarta da alkama cashashiya la wannan shine al-muhadara Ibn Mas'ud bin Ansari radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la an thamani al-kalbi wa mahal al-baghi wa hulwan al-kahini
hadisi na gaba a cikin wannan babi an amso shi daga abi mas'ud shine uquba dan amr al-ansari al-badari Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha an thamanil kalab kalbi hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi hani dangane da kudin dangane da cin kudin kare an gane ku baya halitta mutum ya sai da kare ya ci kudin shi to wannan shine malamai suka kai suka kawo wani irin kare ake nufi kowane irin kare idan ka sai da haramu ne ka ci kudin shi ko ku a'a ba kowane irin kare ba to malikiya ya suka ce idan karen da ka sai da in wanda ka siyawa karen zai mai gadi ne mutum ne wanda yake alhaji ne za ka siya mashi kare saboda dama akwai irin masu kawa ziyarar cikin dare wanda baka nemi ba zan wasu ka maka ziyara to shi kenan sai ka siya mishi saboda in suka kawo ziyarar su haɗu da malam kare su tattauna kare su iso gidanka to shi kenan wannan babu laifi kuɗin nashi wannan da ka saida babu laifi za ka iya cin shi saboda shari'a ta yi izini da mutumin da yake jin tsoron 'yan ta'adda da sauransu ya riƙi kare a gidan shi an gane ko ko irin kana da garka a bayan gari kana jin tsoron mutane su je su dinga yi maka ɓanna wannan shi ma ya halitta mutum ya riƙe kare ko to shi kenan sai ya zama to kare ka ta aishi ɗiya kenan sai ya zo shi ka siya mishi babu laifi ka ci wannan kuɗin ko ya zama to ga wani shi kuma mai dawa ne dama mai dawa ake ce mishi yana shiga ya yi farauta da sauransu shi kenan ya zo shi nema karnuka a wajenka ya ce na saidawa yake so shi kenan ka diba guda uku ko huɗu ka siya mishi wannan babu laifi waɗansu daga cikin malamai suka ce saboda waɗannan dukkaninsu in ka kama wa mutum karen shi ka kashe mishi karen da aka yi izini da ya rika to sai ka biya shi ƙima shi to haka nan wajen sai babu laifi ka saida mishi to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa kowane irin kare kawai in yi irin wannan wanda shari'a ta bada damar ka amshe shi ka riƙe shi mutum mai irin wannan ya zo shi ya bukata a wajen ka ɗoga ka ba shi kyauta sai Allah ta'ala ba ka lada.
ko nonon nashi ba Eh?
ko nonon nashi ba Eh?
ko nonon nashi ma Nono.
nonon ka ya tatsa misali ka zo ka- wanda ba kuɗi ka tatsa mishi yawwara to shi ma in irin wanda shari'a ce ta ba da dama ta ba da dama shi kenan shi ma an yi zaɓani a kan kuɗin da shi eh kenan amma ka ba da sadaka ya fi lada saboda haka nan ta samu lada za ka samu lada in dai wanda aka wanda shari'a ce ta ba da dama ko ha shi wani kin shari'a ba ta bashi ba dama A'a, ka san shari'a ce.
Eh, in dai wanda shari'a ta ba da dama ce eh kamar ni mutum ya ka irin mu da kawai ya kare a gidan shi kuma yanzu mutane suke bashi kuɗi ta amma shi wani
To, wa maril baghi sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da cin kuɗin karuwa karuwa kuɗin da aka bata aka yi lalata da ita shine maharil baghi sadakin kilaki to wannan kuɗin da aka bata aka yi lalata da ita to wannan kuɗi ne wanda yake mai muni bai dace ba mutum ya ci shi na'am Yasa idan karuwa ta baka sadaka to kalka masa ta ce muna bar la'adda sai kace to za mu ci adda kawai rike kuɗin ki an gane ko amma kalka masa na'am saboda wata kila in ka haɗa shi da kuɗin ka sai Allah ya janyo musu rashin albarka duka ma wa hulwanil kahini da kuma haƙƙin da aka bai wa boka akan bokancin shi an gane ku shi ma wannan bai dace ba mutum ya ci idan mutum ya yi bokanci aka ɗauki wani abu aka ba shi na kuɗi an ce mishi hulwani saboda zai ci ne kawai ba tsi- ba siɗiɗi ba saɗaɗa ba tare da ya sha wahalar komai ba irin bokayen nan dai wani za ga an kawo mishi miliyan a yadda mishi a rana ɗaya wani ɗan aiki ne zai kwash kwash kwash kwash shi kenan ya ci miliyan guda kaga ya zama hulwa ne halawa kenan kaya mai daɗi to wannan cin shi wannan shi ma haramu ne bai dace ba duk kuɗin da ya zamanto an bai wa boka saboda bokancin shi manzo Allah ya yi hani game da cin shi idan kuna tare da wani wanda yake bokanci idan aka ba shi kuɗi to ko bakar ya sa muku kai haƙuri karkace bakarin na'am eh, in ya baka sarka ka ce a rike kudin ka alhamdulillah ka ce ana ganiyun ma dai Allah ya rufa ma asiri ba sai na amshi ba abin da yake hannunka an gane ko to waɗannan guda ukun duka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hani dangane da cin kuɗin su na'am sai hadisi na ƙarshe a cikin babu رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mm, ثمن الكلب خبيث mm, ومهر البغي خبيث mm.
وكسب الحجام خبيث shi kenan hadisi na ƙarshe a cikin wannan babe shine hadisin rafi ibn khadij Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi rafi ibn khadij ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ƙal haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce tsamanul kalbi khabith kuɗin kare mummuna ne cin shi muni ne duk wanda yake so ya ci halaka tsantsa to kada ya ci kuɗin kare duk kuɗin da zai haifu daga kuɗin kare daga ɓangaren kare to mazala sassalama ya ce wannan khabis ne walla ya sabi da khabis wa tsayyib walau a ajabaka kasratul khabis a to mummuna komin yawan shi baya daidai da kyakkyawa to kuɗin kare mummuna ne wa maharul baghi khabisun hakanan kuma sadakin da aka baiwa kilaki wanda ya halatta farjinta wannan shi ma mummuna ne idan aka baiwa karuwa kuɗi kuɗin da aka bata aka sadu da ita wannan shine mahar nata kuɗin da aka bata aka sadu da ita to ko nawa ne aka bata wannan kuɗi ne wanda yake mai muni idan ta baka ka san cewa karuwa ce ba ta da wata sana'a sai karuwanci to wannan bai halitta baka ci wannan kuɗin amma in ya zamanto irin tana wata sana'a ta kuma tana karuwanci to ya halitta ka ci wannan kuɗin ko bai halitta ka ci wannan kuɗin ba na'am
tana wake da shinkafa kenan kai dai ka san dai wannan tana sai da goro bajin sai da goro kuma hallo ta iya ɗinki tana ɗinki bajin wannan ballahi tana zuwa ici amma kuma gashi daga share ɗaya hallo tana karuwanci tsanzu ya zo ta ɗansa jika guda ta ce malam muna baral addu'a to yaya addu'ar wannan za a yi ko ba za a yi ba za ta za a ɗauki kuɗin nata ko ba za a ɗauka ba to shine eh yawwara to shine wannan shine ake ce da shi ashubhat na'am an gane ku saboda watakila kudin da ta kawo maka na wanda ta yi telancinta ne ta kawo maka watakila zai iya nawa gora ne cikin ribar da ta samu a cikin gora ce watakila na wannan ita ne watakila kuma na aikin nata na banzan ne to kaga dai saboda watakila watakila watakila sai a bar mata kayanta kar ka shiga cikin wani hayaniya an gane da kyau amma inda za ka iya cirewa kuma ka tabe to malama wance wannan na wata hanyar ne daga ciki to in ta ma bayani a wannan lokacin sai ka yi gini akan abin da ka ka samu na labari in ta ce maka eh iccen da muka sai da jiya ne na sai da shi jika goma kuma shi ne na kawo jika na ce amin addu'a to shi kenan sai ka fita da hannu biyu wata ce ai goron nan ne malam Allah ya mishi albarka wannan hufu goma da aka kawo yanzu an samu wajen riba ta jika ishirin ce a alhamdulillah alhamdulillah karamin jika mana ya zama jika biyu to sai kuma na ƙarshe wa kasbul hajjami khabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce haka nan ladan da za a ɗauka a baiwa wanzami saboda yayi ƙaho shi ma wannan lada ne wanda yake mai muni to amma muni shi bai kai waɗannan guda biyun ba saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu an yi mai ƙaho kuma wanda ya mishi ƙahon ya ɗauki tiya biyu ta abinci ya bashi kuma ya je shi ya samu bawa ne dama ya je ya samu masu gidan shi ya ce to ku rage mishi haraji kuma zala salaba ce inna amsala ba ta dawaitun bihi alhijaba mafificin abin da ya kamata a ce kun yi magani da shi shine ƙaho to abdullahi dan abbas ya ce da a ce haramu ne ladan wanda ya ƙaho manzo Allah da ba zai ɗauka bai bada ya sa malamai suka ce wannan na alhajjam wanzami idan ya yi ƙaho ya yi sarƙa ya yi sarƙa ya hafi lada sama da ya ce sai an ba shi wani abu an gane da kyau ko kuma ya zamanto kawai ya bar abun wajen wanda yawa idan ya maka ka ɗauki dala ashirin ka bashi wani ya ɗauki jika biya bashi kowanne zai gode mishi ba zai ce ba mai jika biyu wancan shine mai mutunta mutum wanda mai dala ashirin ba zai amsa ba har ku rikici da shi an gane ko? eh yawa kale mashi firi ba an gane da kyau to shine haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa saboda wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim sannan kuma wancan kin hadisin shi ma na abdullahi dan abbas din yana cikin bukhari da muslim din to shi yasa suka ce to wannan tsananin shi bai kai bai na abin da ya shafi sadakin karuwa da kuɗin kare ba za ka haɗa su ba da shi a hukunci saboda wannan manzala an mushi kaho ya ɗoka ya bada ya ba da kyauta akan wannan kahon da aka mishi a jihar da kadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik